والناس متفاوتون من حيث الغنى والفقر نحن قسمنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا والمسلم إن اغتنى شكر وإن افتقر صبر وعلم أن ذلك الابتلاء من الله تعالى وليس ذلك إلا للمؤمن والمسلم إن اغتنى شكر وإن افتقر صبر وعلم أن ذلك ابتلاء من الله تعالى وليس ذلك إلا للمؤمن ومن رحمة الله تعالى بالفقراء أن جعل لهم حقا ثابتا واجبا في أموال الأغنياء وهو ما يخرجونه من زكوات أموالهم وقد رقب الشارع الحكيم في بذل المعروف والصدقة للمحتاجين ووعد على ذلك الأجر الجزيل والآقبة الحميدة عباد الله إن للفقر لوعة إن للفقر لوعته إن للفقر لوعته وللعوز حرقته وكم من مرة وكم من مرة وكم من مرت تلك الآلام والحسرات التي يشعر بها ذلك الفقير المؤلم حين يرمي بطرفه حين يرمي بطرفه ثوب بيته المتواضع المملوء بالرئية والإيال وهم جياء وهم جياء لا يجدون ما يسد جوعتهم هم جياء وليس في جيفه شيء ولا يجدون ما يسد جوعتهم ومرضى لا يجدون من يعالجهم كم من مدين أرهق ظهره ثقل الدين ثقل الدين عليه وناء جسده أن يتحمل هذا الحمل الموز أن يتحمل هذا الهم المورق كم من فقير ضاقت به الدنيا وانسدت في وجهه أبواب الرزق لولا بقية باقية من الأمل والرجاء فيما عند الله إخوة الإيمان هذه قصة واقعية حكاها النبي صلى الله عليه وسلم قصة عظيمة إذا تأملها المسلم وجد فيها إبرة وفائدة كبيرة حاصل في هذه القصة أن المرأة كانت آسية بعيدة عن الله تبارك وتعالى خرجت ذات يوم فبينما هي تسير في الطريق إذ رأت ذلك الكلب الذي اكتوى الذي اكتوى بالزمع والعطش رأت كلبا مؤذبا قد أنهك العطش زمعه وقد وقف على بئر ذات ماء لا يدري كيف يشرب يلئق الثرى من شدة الزمأ فلما رأته تلك المرأة العاصية أشفقت عليه ورحمته فنزلت إلى البئر وملأت خفها من الماء ثم سقت ذلك الكلب فأطفأت زمأه وأطشا فنظر الله إلى رحمتها بهذا المخلوق فشكر لها معروفها وغفر لها ذنوبها غفر لها ذنوبها بشربة ماء عرفت ذنوبها وبشربة ماء سترت ذنوبها وبشربة ماء رضي الله عنها رضي الله عنها إنها الرحمة التي أسكنها الله القلوب إنها الرحمة كما قال ربنا في كتابه المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من شعائر المسلمين من شعائر المسلمين وديار الأخيار والصالحين وشأن الموفقين المسددين كان فرج الله بها من هموم إنها الرحمة إذا أسكنها الله في قلبك فتح بها أبواب الخير من وجهك وسدك وألهمك وأرشدك وكنت من الموسنين أخي المسلم من شعائر الإسلام العظيمة إطعام إطعام الطعام وإحسان إلى الأرامل والأيتام والتوسيع عليهم طلبا لرحمة الله الملك الألام قال صلى الله عليه وسلم السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر أخرجه البخاري ومسلم الذي يطعم الأرملة ويدخل السرور عليها ويرحم بؤد زوجها عنها إحسانا وحنانا كالسائم الذي لا يفطر من صيامه والقائم الذي لا يفتر من قيامه فهنيئا ثم هنيئا لأمثال هؤلاء الرحماء اللهم اجعلنا منهم أعوج الناس إلى رحمته أعوج الناس إلى رحمتك يا عبد الله الأيتام والمحاويج فلعلك بالقليل من المال تكفف دموعهم وتجرب كسر قلوبهم قصر قلوبهم فكف الله نار جهنم عنك يوم القيامة فيكف الله عنك نار جهنم يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم ليتقين أحدكم النار ولو بشك تمرة وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قال أرأيت إن لم أجد قال يعمل بيدي فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملحوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالخير قال أرأيت إن لم يستطع قال يمسك عن الشر فإنها صدقة إمساكك عن الشر صدقة وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من هوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اكتشاف عشر سنين الماشي في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكافه عشر سنين فكيف بمن مشى في حاجة أخيه الذي كان حاجته ibada lillahi subhanahu wata'ala ka bina ilmadarisi wa bina ilmasajidi wa ma kana yuqawwi bihi al-islam wal muslimun nabi hurairata anna rajulan shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qaswata qalbi faqala imsah ra'sal yatim wa at'im al-miskin hadha huwa ad-dawa' شكى النبي صلى الله عليه شكى رجل رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة القلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دواؤك أن تفعل اثنين الأول أن تمسح رأس المسكين أن تمسح رأس اليتيم وتطعم المسكين صلى الله عليه وسلم فيا من رام محبة الله ورحمته ارحم الضعفاء آثن إلى المعتادين ولا تبخل بشيء من المعروف ووجوه البر صدقة ففي صحيحين قال صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلق فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتئين الرجل في دابته صدقة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاؤه صدقة قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة اللهم اجعلنا من المحسنين لعبادك المحسنين لوجهك اللهم اجعلنا من مفاتيح الخير اللهم اجعلنا من مفاتيح الخير ومغاليق الشر يا كريم يا رحمن وصلى اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يا ‘yan uwa musulmi ya masoya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama akwai wata ƙofa wagegiyar ƙofa kofa ta samun rabo a duniya kofa ta samun rabo a lahira wanda samunta yana da sauƙi nemanta yana da sauƙi in an same ta akwai jin daɗi akwai rahama a rayuwa amma da yawa daga cikin mutane ba su san wannan kofar ba ɗan uwa wannan kofa shine al-ihsanu ilan nasi kyautata wa mutane kyautata wa mutane al-ihsanu ilan nas gabatar da hidima wa mutane gwargwadon ikonka dukkan jama'a da ka gani da musulmi da wanda ba musulmi ba da shiryayye da fajiri duk wanda ka gani a doron ƙasa iyali ne na Allah subhanahu wataala iyalan Allah ne iyalan Allah ne kuma abinda Allah ta'ala ya fi so halittan da Allah ta'ala ya fi so shine halittan da ya fi amfanar da iyalansa halittan da Allah ta'ala ya fi so shine halittan da ya fi amfanar da iyalan Allah idan kana son Allah ya soka ka amfanar da iyalansa ka amfanar da iyalansa ka amfanar da iyalansa su waye iyalansa mai rai mai rai ƙololuwa kuma a mai rai shine mai imani to yaushe ne ba za ka yi ƙoƙari ka zamo zaɓaɓɓe wanda Allah ta'ala yake so ba ta hanyar amfanar da iyalan Allah subhanahu wa ta'ala don haka ne kyautatawa mutane yana daga cikin cika na ibadar Allah Allah ne da kansa ya faɗa a cikin suratul mudassir aya na 42 zuwa 44 yana cewa ma salaka kun fi saƙar za a tambayi 'yan wutan saƙara a ce waikan menene ya sa ku a cikin saƙara Ƙalu da bakinsu sai su ce lam naku minal musallin awwalan wa lam naku nut'imul miskin saniyan dalilin da yasa yau muka wayi gari in ji kafirai muka samu kanmu a cikin jahannama in ji kafirai na ɗaya ba ma sallah na biyu ba ma ciyar da miskini to kai in kana sallah ka cika ka'ida ɗaya ne ai saura ɗayan kana ciyar da miskini ana gwagwarmaya da kai wurin taimakawa ko kana zuba ido ne masu kuɗi su taimaka aljanna an baro masu kuɗi ne eh babban matsalar mu kenan fa sai ka ga cewai taimako kai a samuwa ne a samuwa ne a samuwa ne duk a yi gwagwarmayin a samuwa ne a samuwa ne amma shi bai bada kokobo ba yan wuta suka ce dalilin shigan mu wuta shine na ɗaya lam naku minal musallin na biyu wa lam naku nut'imul miskin wannan shine dalilin shigar su wutan jahannama Allah ya tsare mu don haka ne ya ɗan uwa ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi yayi irin tsari a cikin hikimansa don ya tabbatar da duniya yayi wasu talakawa yayi wasu mawadata yayi wasu masu mulki yayi wasu sarakuna yayi wasu kaza ya ajiye mutane kashi kashi daki daki sannan a wajen arzikinsu ya sanya arzikin wannan ya fi na wannan na wannan ya fi na wannan na wannan ya fi na wannan wani talaka ne idan nema duk inda ka kai wurin nema da hikima in yi bari samu ba wani kuma mai kuɗi ne Allah ya yi shi mai kuɗi ba wani ƙoƙari daga gare shi ba shi ne ya yi wokin ya zama mai kuɗi ba ko a wani ofisoshin mala'iku ne ya shiga ya fita ko baban shi ya shiga ya fita sa'ad da ake rubuta arziki aka ce a rubuta masa kaza akwai babu Allah da kansa ne fa ya faɗa a cikin suratul zukhrifi aya na talatin da biyu yana cewa na hannu kasam na bai na hun ma'ishatahun fil hayatid duniya mu ne muka raba wa mutane iya arzikinsu a rayuwar duniya sannan wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajat muka ɗaukaka darajansu wa'annan sun fi wa'annan girma wa'annan sun fi wa'annan daraja in ka samu ɗaukaka wallahi ba iyawanka bane ba iyawanka bane ba iyawanka bane ubangiji ta'ala ne ya tsara haka idan kana ma wa mai ɗaukaka hasada to kana yi ne da Allah kaman kana ce Allah waye me yasa ka azurta wani me yasa ka ɗaukaka wani me yasa ka ba ma wani mulki me yasa ka ba ma wani sarauta me yasa ka ma da ka mai da wani wata tsiyar da Allah ne yanzu kake idan kana me kana hasada dan haka ne Allah bai bar kowa ba ya gaya ma wanda yake da shi ya kuma gaya ma wanda ba shi da shi ya ce shi ne mai yin abin na hannu mu in ji Allah ƙasam na bai na humma ishatahum mu muka raba wa mutane arzikinsu ɗaukakansu da darajarsu wa rafa'ana ba'dhum fawqa ba'din darajat muka ɗaukaka wasu sama da wasu liyajida liyattakhiza ba'dhum ba'dan sukhriya dan haka shi musulmi idan ya zamo mawadaci sai ya yi me sai ya gode ma Allah idan ya zamo talaka sai ya yi haƙuri ya san haka Allah ya tsara ya kuma gode ma Allah ya ba shi abin da suke sama da abin da yake hangen ba dai dukiya kake hange ba a hannun wani ba dai riga mai kyau kake hange ba a hannun wani ba dai mota mai kyau kake hange da gida mai kyau ba a hannun wani wannan din ya kai hankali ne da musulunci to a yi canja mana a mai da kai mahaukaci amma a baka komi na dukiya zai maka amfani a mai da kai kafuri ka mallaki duniya da abin da ke ciki zai maka amfani za ka karba idan ka karba ka yi tunani da rayuwar shekara saba'in zuwa ɗari da rayuwar har abada cikin ukuba da bala'i wanne fi maka na haka musulmi na gaskiya idan ya samu kansa a talaka haƙuri yake sai ya san cewa wannan jarabawa ne Allah ta'ala ya masa kuma ba wanda yake da irin wannan sai mumi kafiri idan ya samu kansa a talaka shi sai dinga zargin kansa me yasa dan uwansa sai dinga ce ai ya cika lalaci ne ai yayi mata hudu ne ai yayi a dinga kawo uzuri uzuri uzuri duk wani na kaso a ce daga gare shi ne karshe ya zama talaka ai baya tattali ne ai nan aka yi kaza aka yi kaza ai ka ko ba ga wani ya ku bayin Allah ku sani cewa wannan kissa da manzon Allah sallallahu sallama ya bamu na wata matan da tana tafiya cikin dare matan nan mazinaciya ce tana yawo ne cikin dare misali sha biyu sha biyu da rabi ta fita tana wurin wannan tana wurin wannan tana wurin wannan a wannan yawo nata na tsiya da sharholiya sai ta tadda wani kare wannan kare din yana lallage ya zo jikin rijiya yana son ya sha ruwa ba mutane ba yadda zai ya sha ruwa ta fahimci abin da yake nufi ita kuma ba ta da komi amma da da aka yi ta cire takalminta ta shiga cikin rijiyan nan ta ɗan ɗibo ruwa a cikin me a cikin rijiyan ta yiwo waje da shi kan ta zo ta samu karen yana lallage yana cin ƙasa jikakke sai ta ajiye takalmin huffinta ya ɗan sha ya ɗan sha wannan ruwan ta sake koma haka sa kusar da karen Allah da ya kalli wannan tausayi da ke zuciyan wannan mata ɗin na talaka na dabba ya kalli rahama da ke zuciyan wannan mata wa dabba sai Allah ta'ala ya gafarta mata dukkan zunubinta sannan ya jikanta sannan ya sa ta daga cikin 'yan aljanna me yasa saboda ta taimaka wa dabba ku kalli halin da muke ciki yau a ƙasar nan a yau mai ci so uku ya koma so biyu ko so ɗaya a yau wanda yake ci so ɗaya ana wuni ba a ci yau cases ne barkate a tsakaninmu na tsakanin iyali miji da mata an ce ta ce duk matsalan kuma babu ne sai ka fitan ma baka samu ba a shi kenan a yanzu ne ka fi cancantan ka taimaka a yanzu ne ɗan abin da ke hannunka za ka gutsira ka bayar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda ya ce duk wanda yake aiki tukuru ko wanda ya wani aiki ya yi ƙoƙari domin biyan buƙatan ɗan uwansa kasa'im yana da lada irin na mai azumi allazi la yafturu wanda yake azumin da ba yankewa yau ya shai gobe ya sha ruwa ya zama rayuwarsa haka ne in dai har za ka taimaka ka shiga cikin hidimar wani ɗan uwa musulmi wanda ya shiga damuwa ɗan uwa ko da ba musulmi ba in dai ɗan uwa ne kuma dukkan ɗan adam yan uwan juna ne wato a nan kamar musulunci yana gwada maka cewa idan na ce a ji tausayi ba ina nufin a ji tausayin musulmi kaɗai ba jama'a muna gane kare musulmi ne ba ma mutum ɗin ba ne to annabi ya ce duk wanda ya shiga cikin hidimar mutum to Allah ta'ala zai bashi ladan mai azumi wanda ya gama rayuwarsa yana azumi kullum yau ya sha gobe azumi jibi ya sha gobe azumi sannan sake ce zai bashi ladan wanda yake kiyamun laili a tsawon rayuwarsa to musamman ma kuma a ce wannan hidima da ka shiga ciki hidima ne na 'yan uwanka musulmi waɗanda kuma suke yi na musuluncin ya kuka ga ladan ninki ba ninki ko misali a ce musulmi ne suna gina masallaci sai kai ka zo ka taimaka ka taimaka ko da gini ko ka taimaka da blok ko ka taimaka da shawara ko ka taimaka da aiki ko ka taimaka da dukiya ko ma ka gina gaba ɗaya ko kai hanya aka gina dan Allah dan Allah in kana da wannan dama zaka bari ladan mai azumi ya gama rayuwarsa azumi ya wuce ka zaka bari ladan wanda ya gama rayuwarsa yana kiyamun laili ya wuce ka to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yace a cikin ingantaccen hadisin sa yake cewa man mashafi hajati akhihi duk wanda yayi wani aiki domin biyan bukatar ɗan uwansa kana khairan lahu min itikafihi ashara sinin ya fi masa alheri da ya yi itikafi shekara goma shekara nawa shekara goma ka zauna kana itikafi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin mutanen da suke da tausayi ya sanya mu cikin mutanen da suke da tausayawa marasa shi suna kyautata wa marasa shi suna ba wa mabukata ba sa yin rowa dangane da abin da suke da shi su zamo zamo fuskokinmu yana haske a ranar tashin kiyama lalle ya tabbata cikin bukhari da muslim maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace tsoka a jikin mutum sadaka ne kuma kowane rana da rana za ta fito idan ka daidaita tsakanin mutane guda biyu ka yi sadaka ka taimaki mutum a kan dabbansa ka yi sadaka mutum ne yana tafiya sai mota ta tsaya sai kai ka tsaya ka ce me ya faru ai kaza ne ai kaza ne ka taimake shi sadaka ne ka tura mishi mota sadaka ne ka ɗauki kayansa ka sa masa a cikin mota sadaka ne hatta kawar da kazanta a kan hanya sadaka ne kawar da kaya wanda mai mota ko mai keke ko mai mashin zai soka a tayansa ta yi faci in kai haka kayi sadaka balle kuma samar da magudanan ruwa balle kuma taimakawa wurin evacuating magudanan ruwan da sun ka cika suka toshe ya Allah ka sanya mu daga cikin bayinka masu kyautatawa masu yin ikhlasi ya Allah ka sanya mu mabudai na alheri ya Allah ka sanya mu makullai da za a kulle sharri da mu ya akramal akramina ya arhamar rahimin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah